أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan yini na Alhamis uku ga watan Zulqa'ida a shekara ta 1441 wanda ya daidai da 25 ga watan Jun shekara ta 2020 da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na nahau wanda aka mishi take da annahul wadih wanda aka mai take da annahul wadih na faɗa haka ne saboda wajen misali turanci mukan ce name of the book a ba name of the book bane title of the book shi littafi take yake da shi mun gane ko ko da ke ba turanci muke ba to Allah ka sa mu dace kuma wannan shine darasi na biyu a inda da izinin Allah za mu tashi anwa'ul bina'i anwa'ul bina'i wannan shine matashiyan karatun mu na yanzu da izinin Allah subhanahu wataala Allah shi mana muwafaka to kafin mu ci gaba yanzu idan muka dauki kalmar haitho da kalmar man sai kuma misali kalmar kataba da amsi misali za mu ga kowanne yana da wasali ko to yanzu wannan sunan wannan wasalin za mu ce rafa'a ne ko ko za mu ce zomma ce na wannan za mu ce sukun ne ko ko za mu ce jazma ce na to an samu ra'ayi biyu ko wani suna jazma wani suna sukun masu sukun su suka fi yawa to barakallahu fikum sannan nan shi ma ga wasali kataba ba wanda nan zamu ce tana da wani wasali ne tana da fata ko akwai mai nasu ba ba mai nasu ba ko barakallahu fikum ga amsi kuma yanzu nan zamu ce tana da menene zamu ce tana da kasra ba dalla ba zamu ce tana da jarra ko hafda ba ko to Allah ya saka ma yan uwa da alheri duk inda muka ji an ce al-mabniyu a cikin darasin da muka yi jiya mun ji ciwon almabniyu min alkalimat huwa kullu ma yalzamu akhiruhu halatan wahidatan in ma ka ce huwa kullu kalima yalzamu akhiruha harakatan wahidatan in dai mabni ne wannan shi ma yayi daidai kai daidai insha Allah ta'ala mun fahimci wannan ko so kaga shi mabni na da alaka da menene anwa'ul bina mun fahimci wannan ko kamar yadda zamu zo zamu zo mu'rab insha Allah ta'ala to saboda haka idan mun kalma mabniya duk waɗannan kalmomin mabniyai ne to sunan kalmar a afwan sunan wasalin ba za mu lalubo shi za mu lalubo shi ne anan ba anan ba saboda kaga haifu anan tana da menene tana da don mace kawai ba tana da rafa ba ne mun binci wannan ko man a nan ba jazama take da shi ba tana da menene sukun ne kataba a nan tana da menene wanda yake galibi dai an sama sannan amsi tana da wani wasali ne nan ka gani ya shi ba tana da jarra ba ne ko kafda ba mun binci wannan ko ina ganin bari mu dan hada da wannan saboda abin ya dan ƙara fito mana shi fili idan mun shiga cikin littafi ko sai zanto tafiya ne za mu ɗauki misalin yaktubu yaktubu har ila yau yaktubu har ila yau bari mu ɗauki almasjidi almasjidu sai mu ce fil masjid nan kuma sai mu sanya lan afwan nan kuma sai mu sanya lam mun ji cewa mu'rab shine dukkan lafazin da harafinsa wasalin wasawara wasalin harafinsa na karke ce yake cancanjawa ko yake cancanjawa kamar misali yaktubu lam yaktuba lam yaktub ga wasalin ya cancanja ko madalla to mu'rab yana da alaka da anwa'ul i'rab dan haka tunda yaktubu anan wasalin sa mun ga ya cancanja min halatin rafi ila halatin nasbi ila sama ila halatin jazmi to wasu silan idan muka tashi tunda mu'rab ne to zamu dauko sunan wasu silan ne daga anwa'ul i'rab ba sani ba ko yan mun mun dan fahimci abin nan da abin da ke so a fahimta kamar nan misali zamu ce rafa ce kuko dhamma nan kuma me zamu ce nan kuma zamu ce mene to suna shi ma kamar ka ce almasjidu almasjidu dakhaltul masjida kun gane ko dakhaltul masjida ko kuma huwa fil masjidi kun ga almasjid wasanin ya ci canja ko saboda haka shi ma zai zama murab kenan ko to idan muka ɗauki hali guda ɗaya wannan wasalin idan mun tashi ba za mu ce kasara ba sai mu ce mene sai mu ce jarra ko kuma shikenan kawai jarrun ko kuma khabdun na'am afwan jazakumullahu khaira to abin da nake son mu gane ko kuma abin da ake son mu gane a nan shine bambancewa tsakankanin sunan waɗannan harakat din in dai ka kalma ce mabniya to sai ka kula da wasu da take da shi idan tana da wawun ce sagira sai ka ce tana da menene dhamma kawai in tana da wasali sama sai mu ce tana da menene fatha idan tana da wasali kasa sai mu ce tana da kasrun idan tana da ɗauri sai mu ce tana da sukun haka wajen murab shi ma inda za mu ɗauki kalmar misali ko kuma mari shi fili ma zai ce jalasu kalman jalasu mabuniya ce mun gani ko to sai mu zo nan da kyau wannan da yawan din automatically mun san an kara ne suffix ne to sai mu haka kaga harafin karke shine sinin ko to gaga shi na da wasali guda daya yanzu wasalin nan zai iya canjawa ba zai canja ba yana nan a hali da to saboda haka idan mun tashi sun za mu nemi sunan wannan ba za mu ce rafa ba sai mu ce sunan shi menene sai mu ce sunan shi don ne saboda gaskiya da dama galibi wasu silan harakat din ba mabambancewa tsakankanin su da zaran in da zaran mutum ya ga wasali a karken kalma to ba kai tsaye kawai zaka faɗi sunan wasalin bane kalli kalmar idan kalmar muwaraba ce to ga inda zaka dauko sunan musulun nan idan kalmar mabniya ce ga inda zaka dauko sunan musulun nan shikenan kawai cikin sauki saboda haka nan muna da dhamma ne ko saboda kalmar jalasu mabniya ce mun fahimci wannan ko to Allah ya kare buɗa mana Allah shi kare yassare mana da dama fa zaka ga muna kura muna kuskure wasu sunan sunan wasu sunan wani sai ya ce fataha nasba ce a garke kaga wannan ba nasba bace ba tunda kalmar fataha din ai kaga mabniya ce ko to Allah ka samu dace wa alaikun salam wa rahmatullah na'am eh yayi daidai waɗannan sunayen waɗannan wasu silan mun gane ko ko kuma waɗannan wasu sulan su ake ce musu alharakatul asliya alharakatul asliya akwai kuma alharakat waɗanda suke gaira asliya to sunayen wasu sulan su ne wajen anwa'ul bina laƙubbansu su ne fa nan fa shi ya sa rabi idan ka tashi zaka ce marfu'un lafazin kalma ce wanda aka mata rafa'a amma menene asalin rafa'an ita ce dhamma mun fahimci wannan ko jazakumullahu khaira to idan muka dauki kalmar anwa'ul bina afwan idan muka shiga cikin littafin mu anwa'ul bina za mu ga misalai nan ko an kama da najulula guda goma sha biyu jimlan farko kam jawadin fil maidani kam jawadin fil maidani mahaya nawa ne a cikin fili kam nan istifhamiya ce tana da ɗauri gashi nan to wannan ɗaurin mai sunan shi za mu ladabo sunan wasalin ne sunan wannan ɗaurin a anwa'ul bina'i ne ko anwa'ul irab kaga za mu ce kam tana da menene jamil jiddan jawadan to duk kalmar da mun ganta ta ɗauki tanwini mun banci wannan ko to kawai moraba ce kawai domin alamatul mu'rab daga ciki akwai ma'arifa daga cikin alamatul mu'rab akwai tanwini saboda haka sunan tanwini idan muka zo zamu ce tanwinin nasbi zamu ce jawadan ba tanwinin nasbi kaga ba zamu ce tanwini mene ba tanwinil fatih ba mun fahimci wannan ko saboda mene saboda mu'raba ce kalmar sannan sunan wannan faɗin wasu sunan guda biyu ko tagwayen wasu suna guda biyu kamar da kana kan ce nasba ne na nasba ne Allah kare ya sari mana fi tana da menene fi zamu ji yawon ko ba ga karkashin karken yawa fa'un din zamu ji yawon yawon tana da menene jamil jiddan tunda fi mabni ne kowane harafi mabni ne kowane fili madhi mabni ne kowane fili mudari'i mabni wa kullu harfin mustahiqun lil bina kamar yadda ibnu malik ke cewa na'am eh kullu wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya fi'lu amrin da fi'lu ma fi'lu madin da amr dukkansu mabniyai ne kawai haka malaman luga suka sa su mun bance wannan ko Allah shi mana rahama ga baki da sannan kalman duk kalman da muka ganta da alif da da alif da lam muraba ce kawai so saboda haka almaidani za mu dauko wasalin anan ne ko ko nan muwara anwaul i'rab ko ko bina aga anwaul i'rab ko saboda haka sai mu ce almaidani lafazin na da mene yana da jarra yana da jarrun ko kuma khafdun bi ka mishtari ta sa'ataka nawa ne ka sai agogonka idan muka daki kalmar ba'un ba'un kawai ai harfi ne ko to shikenan wannan kaga an gama kaga tana da kasra ne kawai kam tana nan a asalinta nan abin da yasa ga wasali kasa saboda kalmar ishtaraitu ish taraitu ta fara da sakinani ne ko akwai hamzatu waslin akwai kuma shinun sannan kuma idan muka duba bi kam kam din nan mimul din tana da dauri ita ma ko to kaga an sami kalmoma kalmomi guda uku ga sanar masu dauri ko wa in kana hamzatu waslin za a za a iskatin ta ne ko to ga mimun da shinun zai yi mu karanta kaga dai suna dauri ba zai ba ko to shine su suka ce a ba mimun din aran wasali kasa kul allahumma kul allahumma sai ka ce mene kul allahumma kaga wannan kasaran ta aro ce shi yasa zaka ji akan ce wa hurrika bil kasra lil tikai sakine ko lil da lamun guda biyu lil tikai amma maka ce lil tikai to kuma an kuma wani wari daban Allah ya sa mana albarka watan yan uwa shi dan bid'a in ya tashi kai kana da hujja daga cikin alkur'ani kana da hujja daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kila ma da fatawa na sahabbai da tabi'ai to in ya tashi babban weak point naka da zai fara kallo shine lugan nan da zaran ya fara jin mutum na dukan ziboyi to shi kenan nan zai makale ko ya kace kace da mutum je na'am na'am
wata ka'ida da gaba na na kuci na kuci Allah ba da lada daga ce wini ya kai idan Eh, dole ka na kuci sai a share tanwinin ba al-mudaf idza kana munawwanan zai zan an yi yuzaf tanwin inda ya idafa a nakiratu in an yi to idza udifat an-nakiratu ila il- ila nakiratin aha me zai me zai me kaida takdis tafsis تقتضي التخصيص وإذا أضيفت النكرة إلى المعرفة فتلك النكرة ت- تكتسب التعريف شكرا Allah ka samu dace to shi yasa ƴan uwa wallahi kada mu yi wasa kar kai wasa lugan nan wani sun muna suna ganin mu kaman bashi da bata da fa'ida wallahi tana da fa'ida ya ishe mu misali babba mu dubi manzo sallallahu alaihi wasallam ko hadisi da ihi ba taba kama shi yayi kuskuren luga ba ballantana a ce an yi mishi dariya kai sai dai ma fuhulul arab din dakaru daga cikin larabawan wallahi sai dai su ma su zo su dauka daga bakin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko turanci ne yan uwa zamu koya wallahi karka koyi karka yadda ai wai zaka ji wani suna ce maka almuradu wai eh alfahamu ko ba ruwan ka kyale su kawai ka koyi turanci mai kyau yanzu duk inda ka fara da'awa da turancin nan mai kyau ina tabbatar maka farfesa ma Allah sai ya tinku kafa ce kai wannan ustazin ya sa abin da yake amma aka ji kana ta baroda baroda baroda baroda to na shek shi ne a yi alabarin lada na'am ala saka da alheri ka gani ka gani to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora so saboda haka duk kalma mai ma'arifa a na'am a, bi kamishtari ta ko to saboda haka wannan kam din tana nan dai mabniya ce as- a- ala sukun ma'ana tana da sukun din dai ishtarai kun ga wannan fi'il madin ne ko wannan ma ba sai mun ce komai ba shi ma mabni ne A wannan ya'un din tana da menene sukun ko sai ta lamiri ne to ga formula dukkan lamiri a cikin larabci mabni ne shi ma kullu ma kullu damirin mabniyun mun fahimci wannan ko kaga shikenan an gama sa'ata kaga suna ne ko yana da menene yanzu wannan sa'ata ta din zamu ce fataha ce ko ko zamu ce ko nasba to nasb ne ko abin da yasa saboda kalmar muraba ce za ka yi cewa hazihi sa'atuka ra'aitu sa'ataka nazartu ila sa'atika agogo ko to shi kuma wannan kafin din harfi ne wanda yake nuni akan wanda ake magana da shi third person singular sa'ataka to shi ma mabni ne ko da an yi kasara a- a- afwan jazakumullahu khairan second person singular ko da an mai da shi na mace ce sa'ataki shi ma zai zama ne second person a kafin din na ita ma mummi ya ce za ta zama kam ta ido wala tafi so nawa kake alkawari baka cikawa mun dai gama da kam ko ta ido wannan fili mudari ne morabi ne saboda haka yana da rafa'a wa da la duka mabniyai ne ko kaga wa yana da fataha ne la tana da sukun tafi wannan fili mudari ne yana da rafa'a ce wacce za a kaddara ta akan yanzu ko nan yawon din kamar yadda muka za mu gani gaba insha Allah itadalal jawu itadala ai wannan fi'il madin ne ko kaga yana da mai daidai yana da wani wasali ki da shi fatha aljawu shikenan wannan tun daga alif da lam ya zama murab yana da raf'u hal itadalal jawu shin yanayin saman ya daidaitu hal kaga wannan harafi ne wal huruf kulluha mabniya itadala yana da fath aljawu kuma yana da mene raf'un aljawu yana da raf'un kad itadala kad harafi ne yana da sukun itadala yana da mene yana da fatha saboda mamni ne fi'il madin ne qif haythu anta if haisu anta sai ka ce if kaga fi'il amrin mamuna mabni ne ko haisu shi ma mabni ne anta shi ma mabni ne ko kun ga da faɗan cewa mabni ne kawai ya isa ka gane sunan wasalin anan za mu ciro za mu zo shugaban Allah da za mu gali irabin a haithu sai ka ce mishi zarfu zaman afwan zarfin makan mabni ala dhammi anta damirin munfasil mabni ala fathi fi mahalli rafi mubtada wal khabar ma'ruf taqdiruhu kif kif haithu anta waqifun waqifun shine khabar an share shi dida kuma idan gama suka ce wa jumlatu anta waqifun fi mahalli jarri bi idafati haythu ilaiha za mu gani insha Allah ta'ala Allah ka samu dace sir ila haythu shita sir kaga fi'il amrin yana da sukun ila yana da sukun haythu yana da dhamma shi yana da sukun ta tana da mene fatha tuqimu haythu yutibul hawaa hawa'u tuqimu fi'il mudari yana da raf haythu na da na da dhamma yutibu yana da raf'un alhawa'u yana da raf'un kana amsi shadidal harri to kaga ma amsi inda a ce ba mabni ya bace sai a ce kana amsu a larabci fasihin larabci amsu mabni ya ce alil kasri wannan shine abin da ibnu hisham ya tabbatar da shi cikin qatarun nada wa ballus sada kana fi'il madin ko tana da fatha amsi tana da kasra shadida yana da nasba saboda mu'rab ne alharri yana da jar zurtul ahrama amsi jiya na ziyarci to makabarta domin fil am ahram jam'i ne na haram guri ne wanda yake sukan yi kabari kabarbara na sarakuna in sun yi sai su gini a kai idan suka yi gini wai su abinda suke cewa suke kudurtawa ko kuma suka yi imani da shi shine idan kiyama ta yi za a tashi rayuka suna koma zuwa ga jikunansu ko to wai da zarar ran ta tashi na sarkin za ta koma zuwa ga mene jikin sarkin kai tsaye ba tare da matsala ba kar ta koma jikin wani akwai dai canfi dai kawai dai a takaice so abin da muke muke son a ba shi wannan ginin da suke yin shi kamar dalan gyada pyramid shine pyramid shine haram jam'in shi a haram Na'am. Zurtu, zur, kaga wannan fi'ilu, fi'ilu madin ne ko? Kaga yana da sukun. Tu, na da mene? Yana da domma. Al'aharama, yana da mene? Nasu. Amsi, yana da kasr. Kun gani waɗansu mukan ce kisra. To ba fa kisra a larabci. Sai dai kasrun. Wani ma sai kuma kisra sunan sarkin akwai sunan wani abinci eh kisro da kasra ba sunan wani abinci ne wajen mutanen sudan zahabtu kaga zahab yana da skun tu yana da dhamma amsi yana da kasr ila yana da skun kal a na da zahabtu amsi ila kal'a jiya na tafi abin nan kan ce gidan yari ne ko kal'a to Allah ka samu dace a takaice dai mu waɗannan kalmomin su ne ko kuma wannan shine fidan waɗannan kalmomi mabniyai sun fi yawa a ciki dukkan fi'ili madhi mabni ne formula ce dukkan fi'ilu amrin mabni ne wa fi'ilu amrin wa mudhayyin bunya in ji ibn malik dukkan harufa mabniyai ne mun fahimci wannan ko duk lamiri shukran lamma mabni ne sannan kuma duk sunan da ya zo da alif da lam morab ne duk sunan da ya zo da tanwini morab ne Allah ka sabu da su akwai wadansu na ka ce sai na jamil sai fili mudari shi ma galibin halayensa mabni morabi ne amma akwai halaye guda biyu wanda yakan zanto mabni wanda zamu gani gaba insha Allah ta'ala ka'idan mu tana cewa al-ahwalu allati tulazimu awakhir al-kalimat al-mabniyya arba'un halayen da ke lazimtan karken kalmomi mabniyai guda hudu ne kun ji sai aka ce tulazimu tulazimu ba ce ta'atari ba kenan na nuna mana waɗannan harakatin da suka zo a ƙarƙen suna mabniyai ko fi'ilai ko haruffa dukkansu lazimai ne ba bijirwa suke ba وهي السكون والفتح والضم والكسر وتسمى أنواع البناء sai ka'ida ta gaba tana cewa alkalimatu lati lazima awakhir has sukunu dukkan kalmomin da karken su ke lazimtan sukuni kaman mene min kaman mene fi kaman mene ila kaman mene dukkan kalmar da karken ta lazimci dauri ya lazimci sukun to idan mutane za su ce hiya mabniyatun ala as-sukun awul fatu ko kuma kalmar ta harafin karke lazimci sukun sai mu ce hiya mabniyatun ala sukun ko dhamma ko kuma kasr yuqalu innaha mabniyatun ala sukun aw al fatu aw dhamm aw al kasr haka ne ko to yanzu an gama da wannan darasin kenan insha Allah mun banci wannan Allah ka sa mu dace sai kuma alwaul i'rab anwaul i'rab wato nau'o'in lirabi idan aka ce al'irab shi ne taghayyaru a wakilil kalim da iktilafil awamil dakila alai idan muka alaiha idan muka ɗauki yusmiru ra'un ko ke karke ko tana da rafa'a to idan muka shigar da lam sai a yi tsauri ko idan muka shigar da lan sai a mene sai a yi nasba mun fahimci wannan ko madalla kaga caccanja wannan shine menene shine al-i'rab al-i'rab to zamu dauki jimla ta daya sai mu je ta hudu sai mu je ta bakwai haka zamu rinka da daukan su don saboda abin ya fito mana a ciki mu dauki kalma at-ta'iru ya ta zo da rafa ko mu dauki jimla ta hudu ra'aytu ta'ira yahumu at-ta'ira ta zo da menene a ta'ira ta zo da nasba a jimla ta hudu idan muka ji jimla ta takwas ya yi ta bakwai nazartu ila ta'iri ya homo a ta'ir ta zo da mene ta zo da jarra shi kenan kawai ne za mu kula da gurin alma'u azbun alma'u ta zo da mene na'am ruwa mai daɗi ne jimla ta biyar ishtaraitul ma'a azban alma ta zo da jimla ta takwas ya ishi sama kufil ma'i mabancin nan ko ta zo da jarra jamil alhisanu jami'un na'am alhisanu doki jami'un me ma'anar jami'un na'am jama'a ai mun yi mun yi kalma bai ko to alhisanu ta zo da mene rafa zallal farisu lisani ko zallala ta zo da afwan alfarisu alhisanu alhisana ko sai kuma na karke na zallal farisu alhisani alhisani gashi ne ya zo da jarra ko to sannan yukidu aliyun misbaha aliyu na kunna fitilla kaga yukidu ta zo da rafa sannan sai jumla ta hudu lan yuqida aliyun al-misbah aliyu ba zai kunna fitillan ba kaga yuqida ta zo da nasb sai jumla ta bakwai ko lam yuqid aliyun al-misbah lam yuqid kaga ta zo da mene jazm tazahaful junudu jumla ta biyu rindina abin sojoji na mene suna jin ciki zawahif shine jam'i na zahif shine dabban da ke jin ciki kamar maciji reptiles kenan za su zama kamar irin su maciji kamar irin su kadangare ko da kina da kafafuwa ko kamar irin maciji tsutsa tana jamil jiddan waɗanda na ce musu zawahif zawahif na'am tazahaful junudu sojoji na jin ciki aljunudu shine shahidinmu ya zo ta zo da rafa lan ta zahafar junudu na'am sojojin ba za su ja jiki abin nan ba za su ja ciki ba ko lam yazhaf jundiyun kaga yazhaf shine shahidin mu ko to idan mu koma jumla ta uku turiqul ashjaru bishiyoyi na zuba yaya kaga turi turiko ta zo da rafin ko lan turika turika ta zo da mene nasb sai kuma lam turik ta zo da mene ta zo da jazmun ko to